أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna biyu ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da biyu ga watan uku shekara ta 2025 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani a ƙarƙashin nisa'us sunna ta jihar bauchi a wannan masallaci na gwallaga da ke nan cikin garin bauchi wanda insha Allah ta'ala za mu tashi akan darasi na biyu darasinmu na jiya mun tsaya akan aya ta uku a cikin suratul ahzab wanda yau insha Allah tabaraka ta'ala za mu tashi kan aya ta hudu insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora Allah madaukakin sarki sa albarkacin abin da za mu karanta Allah ta'ala ya ce ma ja'alallahu li rajuli
bismillahir rahmanir rahim ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهروهن تظاهرون منهن وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما Allah madaukakin sarki yake cewa ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi Allah ta'ala yace Allah bai taba sanya ma wani mutum zukata guda biyu a cikin tumbinsa ba babu wani mutum daya da Allah subhanahu wata'ala ya taba halittansa da zuciya guda biyu a malamai sun tattauna akan dalilin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan aya mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa wani daga cikin ƙurayshawa wanda ake kiran shi da Jamil ibn Ma'mar al-Fihri yayi iddi'ai cewa yana cewa da kansa kamar yadda su ma kansu ƙurayshawa suna iddi'ain cewa saboda kaifin haddansa da yadda yake haddace abubuwa suka ce ba yadda za a iya samu wannan kaifin haddan in ba yana da zukata guda biyu ba zuciya ɗaya ba za ta iya irin wannan haddan da yake yi ba zuciya guda ɗaya ba za ta iya shanye abubuwa kamar yadda yake shanyewa ba har shi ma yana bugun kirji da kansa yana cewa inna li qalbaini a'qalu bi a'qilu bi kulli wahidin minhuma afdala min aqli muhammadin sallallahu alaihi wasallama yana cewa ina da wasu zukata guda biyu kowace zuciya ɗaya ina amfani da ita in fahimci abubuwa sama da yadda muhammadu ke fahimtar abubuwa ya ce zukata na guda biyu ne kowace zuciya ɗaya ƙarfinta da kaifin fahimtanta da kaifin basiranta ya ninka kwakwalwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shine a hadisi aka ce ranar da aka yi yakin badar mushrikai Allah maɗaukakin sarki ya ɗaura wato musulmai akan mushrikai aka jijjiga mushrikai yadda ya kamata sai ga wani daga cikin mutane abu yusuf ya gamu da shi wannan wato jamil ibn ma'amar alfihiri ya gamu da shi takalminsa ɗaya tana kafa ɗayan kuma ya riƙe takalmin a hannu ɗaya takalmin a kafa ɗaya kuma a hannu sai yake tambayansa yana ce da shi ma ya aba a'mar ma halun nas ya ce ya kai abu a'mar abu ma'amar me ya faru da mutanenmu wani hali mutane suke ciki ƙala sai ya ce in huzumu an jijjiga su an tuzalta mutanenmu sai ce da shi fa ma baluka ihdana alaika fi yadika ya ce a to kai kuma fa ya aka yi na ga takalminka ɗaya a ƙafa ɗaya a hannu sai ya buɗan bakinsa ya ce wal ukhra fi rijlika buɗan bakinsa sai ya ce ma sha'iltu illa annahuma fi rijli ya ce ta ai ni tunanin da nayi ma na ɗauka duka suna kafa na ne ashe wai ɗaya a kafa ne ɗaya a hannu saboda yadda ya wahala a wajen yaƙi yadda aka yi gumurzu yadda ko a wajen yaƙi sai ya manta ma ashe takalmin san ɗaya yana hannu ne ɗaya kuma yana kafa ya ce da shi to ya naga yaya me ya faru ne kan daga ka sa takalmi ɗaya a hannu ɗaya a kafa wannan wani sabon samfuri ne ya fito ya ce ai in gaya maka ni tunani na ma kamar duka takalman suna kafa na ne ya ce to a lokacin ne wa urifu yawma idhin annahu law kana lahu qalbani lama nasiyana alahu fi yadihi sai suka gane ashe da yana da zu- zukata guda biyu da ɗayan ta faɗa masa fa cewa wancan zuciyar ta nuna maka kaman takalminka duka suna kafa ne amma ba haka bane inda zukatansa guda biyu ne to in ya manta da ɗaya sai dai kuma sai ta tuna masa to a lokacin ne sai suka gane ashe ƙarya yake yi zuciyarsa ba guda biyu bane zuciyarsa guda ɗaya ce to shine Allah sai saukar da ayan nan yace ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi babu wani mutum da Allah ya taba halittar shi da zukata guda biyu babu to anan malamai suka ce Allah ce waye ma ja'ala Allahu li rajulin rajul me kenan namiji ba ce ma ja'ala Allahu li insanin ba inda an ce insanin to namiji da mace sun shiga ciki to kenan yana iya yiwuwa mace ta zamo tana da zuciya guda biyu tunda anan Allah ya ce Allah bai taba sanya ma rajulin ba namiji ya halicce shi da zukata guda biyu to ita kuma mace fa to shine wasu malamai suka ce in an ce rajul din wasu suka ce ya kunshi namiji ya kunshi mace wasu kuma suka ce a'a abin da yasa ba a kawo mace ba shine saboda ana iya samun yanayin da mace tana iya ɗauke da zukata biyu a cikin tumbinta wani irin yanayi shine sanda take da juna biyu ai jaririn da ke cikin cikinta shi ma yana da me yana da zuciya ita ma kuma tana da me tana da zuciya kenan a wannan yanayin ta ɗauki zukata guda biyu amma a ce wai ita asali a halittanta Allah ya halicce ta ita a karan kanta da zukata guda biyu Allah bai taɓa yin haka ba da haka Allah bai taɓa halittan wani mutum da zuciya guda biyu ba duk wanda ka ganshi a duniya zuciyarsa guda ɗaya ce sai dai Allah yana fifita wani akan wani sai zama cewa zuciyar wani tana iya ɗaukar abin da zuciyar wani ba ta iya ɗauka zuciyar wani ta fi ta wani tsafci ta fi zuciyar wani tsafta ta fi ta wani kyau kamar yadda zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce mafi tsaftatar zuciya wannan shi yasa shi a karin kanshi wannan mutumin abu ma'amar yake ikirarin cewa yana da zukata guda biyu ya ce kowace zuciya ɗaya tsarkinta da kaifin haddanta da kaifin basiranta ta fi zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to sai gashi ya karyata kansa a wajen yakin badar ta yadda ya manta saboda rikicin yaƙi ya manta cewa takalminsa ɗaya na kafa ɗaya na hannu kuma ɗaya zuciyar da yake da ita ta kasa tuna masa Allah kuma ya saukar da wannan aya ya ƙara ƙaryata shi ya ce ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi Allah bai taɓa sanya ma wani mutum zuciya guda biyu a jikinsa ba a ce wai ga wani mutum nan Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi da zukata guda biyu Allah maɗaukakin sarki bai taɓa yin haka ba kamar yadda ya ambata a cikin wannan aya bayan nan sai Allah ya ci gaba da cewa wa ma ja'ala azwajakum allai tuzahiruna minhunna ummahatikum Allah sai yace Allah kuma bai taba sanya matan ku nan da kuke musu zihari Allah bai taba sanya su su zama uwayenku ba wannan ayar ta zo da bayani ne akan wani hukunci wannan bangaren ayar tana bayani ne akan wani hukunci da yake da alaka da zamantakewar aure wannan hukuncin shi yake kira da zihari wannan ayan ta kawo shi a dunkule amma ayan suratul mujadala ta kawo bayani a fili filla-filla akan yadda zihari yake da kuma yadda kafaran zihari yake a takaice a gurguje zihari shine mutum ya kamanta matarsa da wata muharramansa ta fuskar haramci kamar misali mutum ya kalli matarsa ya ce da ita kwanciya da ke daidai yake da kwanciya da uwata to kwantawa da uwarsa mece ce a kansa haramun ne to yanzu ya kamanta matarsa da mahaifiyarsa ta babin mai haramci ko kuma ya kwatanta ta da wata yassa ko kanwarsa ko yassa wanda dukansu haramun ne a gare shi to yayi abin da ake ce mazihari to kafin lokacin da ya ziharin nan to ya haramta makansa wannan matar tasa ta zama haramun a gare shi har sai ya bi wasu matakai na kafara wayannan matakan su ne waɗanda Allah ya kawo su a cikin suratul mujadala to shi yasa anan ya ce wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna minhunna ummahatikum matan kun nan da kuke musu zihari Allah bai taba sanya su zama iyayenku ba shine a suratul mujadala yace allazina yuzahiruna minkum min nisa'i na'am
الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم Mm.
وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور Allah sai ya fara saukar da waɗannan ayoyin ya ce allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim waɗanda suke wa matansu zihari a cikinku suna ce wa matarsa mutum ya ce wa matarsa da ke da mahaifiyata ɗaya ne Allah ya ce ma hunna ummahatihim su sani wa'annan matan sun fa ba su ne iyayensu ba in ummahatuhum illa la'i waladinahum ba kowa bane iyayensu ma'ana iyayensu ba su kasance ba face waɗanda suka haife su wacce ta haife ka ita ce kadai mahaifiyarka Allah ya ce wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura Allah ya ce su sani kuma suna faɗan abin ƙi cikin magana kuma ƙarya suke yi amma tunda sun riga sun yi duk wanda ya yi wa inna Allah la afuwun ghafur Allah mai afuwa ne Allah mai gafara ne Allah ya yafe masa amma kafin ya koma zuwa ga matansa nan akwai matakai da Allah yake so ya bi shine yace a aya ta gaba wallazina yuzahiruna min nisaihim والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا Mm.
ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به Mm.
والله بما تعملون خبير faman lam yaji فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا zalika ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله Mm.
وتلك حدود الله وللكافرين عذاب مهين to shine sai Allah ya ci gaba da cewa wallazina yuzahiruna min nisaihim waɗanda suke wa matansu zihari su kamanta matansu da iyayensu ko da muharramansu amma thumma ya'uduna lima qalu sai kuma su dawo suna so su janye maganan can da suka faɗi cewa da ke da mahaifiyata ɗaya ne da ke da ƙanwata ko yata ko ƴata ɗaya ne suna so su dawo sun janye maganar Allah ya ce to akwai matakai na kafara na farko shine fatahariru raqabatin min qabli an yatamassa gabanin su ta- su taru da juna gabanin su kwanta da juna to dole zai yanta bawa zai yanta baiwa min qabli an yatamassa kafin su sadu faman lam yastati wanda bai samu dama ba to fa yud'amu 60 miskina sai ya ciyar da miskinai guda 60 sai ya ciyar da miskinai guda 60 zalika litu'minu billahi wa rasulihi Allah ya ce na saukar muku da wannan dokokin ne don ku yi imani da Allah da manzansa wa tilka hududullah wal kafirina azabun muhin yace ah, fa yud'amu 60 miskina wa mallam bayan ya fada na'am fa mallam yastati fa yut'amu 60 miskina zalika litu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullah wal kafirina azabun muhin sannan kaga matakin farko shine yan tabawa in ba a samu dama ba sai aka ce a ciyar da miskinai sai ce fa mallam yajid fa siyamu shahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa wannan shine matakin farko na farko shine fatahariru raqabatin min qabli an yatamassa in tabaiwa na biyu faman lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ain na uku kuma falam faman lam yastati fa yud'amu 60 miskina na farko yan tabawa in bai da kudin yan tabawa to yayi azumin wata biyu a jere in ba dama kuma sai yayi ciyar da miskinai guda 60 to sai ya yi ɗaya daga cikin wa'annan matakai guda ukun tukunna kafin gabanin sai ya zo ya ya zama matan ta halatta a gare shi amma a karan farko da yi wannan maganar ko da ya tuba ya dawo ya janye maganar to matan bata halatta a gare shi ba tukunna har yanzu tana nan a matsayinta na haramun a gare shi har sai zuwa lokacin da yi wannan kafara da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin wannan sura ta suratul mujadala matakin farko ya fara yanta baiwa mataki na biyu ya azumin wata biyu a jere in bai samu dama ba kuma ya ciyar da miskinai guda 60 ta wannan shine abin da ake nufi da zihari to idan kuma ita mace ce ta yi mamijinta zihari ba yanzu nan mun ji hukuncin namiji ya yi mami yau matansa zihari to idan ita ce macen ta ce ai da kai da babana in na kwanta da kai daidai yake da na kwanta da babana to ita ma yanzu mai ta yi ita ma yanzu ta yi zihari saboda haka ita ce ta yi zihari saboda haka wannan kafaran ya hau kanta tukunna wannan kafaran ya hau kanta saboda haka abin da ya kamata mu fahimta shine kamantawan da ake nufi kamar yadda na ambata a farko kamantawa wajen haramci amma mutum ya kalli matarsa ya ce wallahi kina kama da mama tana kama da ita a me a fuska ko kuma ka abincinki daɗi kamar abincin mama yanzu ya kamanta abincinta da abincin me mahaifiyarsa ba wai ya kamanta ita karan kanta da mahaifiyarsa ba ko kuma ya zama na cewa ya kamanta fuskanta ne da fuskan wa da fuskan mahaifiyarsa yanayin zubin halittanta tun da dama ai ko mahaifiyarsa ce ai ya halatta ya kalli fuskanta ya halatta ko da ta yi ado ya kalli adonta hakanan yarsa hakanan kanwarsa hakanan yarsa hakanan duk wata muharramarsa ya halatta din ta cancara ado ya kalli adon nata to saboda haka wannan shine abinda ake nufi da zihari kamar yadda Allah ya ambata a wannan ayan wallazina yuzahi wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna minhunna ummahatikum to sannan yanzu kamar misali mutum yana da mata sunanta Aisha sunan mahaifiyarsa Aisha sai ce da ita mamana yanzu ya kira ta da sunan mai mahaifiyarsa shin yanzu wannan za a lissafa shi a matsayin ya yi mata zihari ko kuma a'a ko kuma ai mata a irin wannan yanayin wato irin inda muke rayuwa haka kasashenmu haka mata suna da ɗabi'ar kiran mazajensu da sunan da 'ya'yansu ke kiransu da shi idan 'ya'ya suna kiran babansu da dadi ita ma matan sai kaga tana kiran shi da me dadi ‘ya'yan suna kiran shi da abba ita ma sai ta kira shi da abba to shin yanzu wannan abin da ta yi ta yi zihari ko kuma ba ta yi zihari ba ba ta yi zihari ba saboda ba tana nufin lokacin da ta kira shi da baba ba tana nufin shi shi a matsayin babanta ba abin da take nufi tana kiran shi ne da wannan sunan min babi na girmamawa babi na mutuntawa Allah ya sa muna fahimta babi na darajantawa to haka nan shi ma dun ya kira ta da mamana a bisa babi na karrama sunansu ɗaya da mahaifiyarsa sai ya kira ta da mamana ko wani abu makamancin haka wannan ya kira ta ne a bisa babi na karramawa amma ba wai yana nufin cewa ita ce mahaifiyarsa ba illa iyaka wasu daga cikin malamai kamar sheikh muhammad bin salih al uthaymin sun tafi akan cewa mafi falala ga ma'aurata shine su nisanci wayannan lafuza tana son sunan girmamawa ta kira shi da wasu sunaye amma banda cewa baba ko abba ko dadi ko wani abu makamanci haka kamar yadda Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymin ya faɗi amma dai a ka'ida ta shari'a ita ce al ibratu bil maqasid la bil alfas in an yi magana to ana duba manufar yin magana lokacin da kika yi magana kaza me kike nufi ba wai gundarin lafazin ake fara dubawa ba a'a sai an duba meye ma'anar lafazin tukunna to saboda haka in mun ɗauki maganar malam Uthaymin da sauran malamai abu mafi falala shine mace ta zaɓo ma mijinta wasu sunaye daban cikin sunayen masoya sunayen soyayya ta makala masa amma kiran shi da sunan baba ko dadi ko wani abu makamanci haka to Sheikh Uthaymin yace yana ganin abin da yafi falala shine mace ta nisance shi shi ma miji ya nisanci wayannan wato lafuza din to shine Allah ta'ala yace wa ma ja'ala azwajakumul la'i tuzahiruna minhunna ummahatikum Allah sai ci gaba da cewa wa ma ja'ala adiyakum abna'akum Allah sai ya kawo wani hukunci kuma shi ma karkashin wannan aya sai ya ce ƴaƴa ko wasu da kuke iddi'ain cewa su ƴaƴanku ne Allah ya ce bai sanya su su zama ƴaƴanku ba wannan kuma yana kore ɗabi'a ta tabanni tabanni shine mutum a mutu a bar masa wani yaro karami maraya ko kuma ya tsinto wani yaro sai ya cire masa sunan mahaifinsa sai sanya mishi sunan shi kamar sunansa Muhammad Ahmad to in mahaifin ya rasu ta yana ɗan ƙarami ko ya je ɗauko shi a gidan marayu ko ya tsince shi a hanya sai ya cire masa sunan mahaifinsa sai ya sa sunansa shi a madadin sunan mahaifinsa to wannan shine ɗabi'a ta tabanni da ake faɗi a larabci mutum ya ɗauki sunan wani kamar yadda bahaushe ke cewa mai da ɗan wani naka ɗan wani ne amma ka mai da shi ya zama naka to wannan shine ake kira da tabanni to shine Allah ya ce waɗannan ƴaƴan da kuke musu tabanni Allah ya ce ba ƴaƴanku bane su ba ƴaƴanku bane su saboda haka ita shari'ar musulunci tana kare haƙƙin kowa daga cikin haƙƙin da uba yake da shi akan ɗansa shine ɗa ya yi iddi'a'in kansa ya jingina kansa zuwa ga mahaifinsa wannan haƙƙi ne na uba akan ɗansa ɗa ya jingina kansa zuwa ga mahaifinsa haramun ne ga duk wani wanda yake ɗa ne musulmi ya jingina kanshi zuwa ga wani mahaifinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kyamaci sunan mahaifinsa ba zai ji kamshin aljanna ba ba zai ji kamshin aljanna ba wannan kuma yana daga cikin abin da ya shigo cikinmu musamman yanzu a ƙasarmu shine shi musulunci kamar yadda wasu yahudawa da kafirai suke ikirarin cewa wai musulunci ya tozalta mace amma sun manta da wani abu kuma su ne asalin waɗanda suka wulakanta mace wai menene dalilinsu na cewa musulunci ya tozalta mace shine wai din ya ce ta zauna ƙarƙashin inuwar aure to su kuma a nasu ikirarin lokacin da aka aurar da mace to so ake yi sunan mahaifinta ma ta cire a sunanta ma'ana ta manta da tarihin gidansu gaba ɗaya ta canza sunan ya koma sunan wa sunan mijinta wannan kuma shine asalin wulakanta mace in har zaman aure wulakanta mace ne to wannan ya fi zama wulakanci ga mace tunda musulunci ya yarda cewa tana ƙarƙashin mijin amma fa har yanzu ubanta shine ubanta ko da uban ya rasu ko da ko uban talaka ne amma yanzu ɗabi'ar mata musamman a ƙasarmu yanzu idan ta auri wani ɗan siyasa ko ta auri wani mai mulki ko ta auri wani mai kuɗi sai ta soke sunan babanta sai ta sanya sunan mijinta wannan haramun ne wannan haramun ne saboda wai abin da take so shine da an kira sunanta a gane cewa oh wannan ashe matar gwamnati wannan ashe matar ɗan siyasa wacce ce a wannan ashe matar mai kuɗi ne wannan haramun ne a musulunci kowa ana kiran shi ne da sunan mahaifinsa to shine Allah ya ce wa ma ja'ala adiyakum abna'akum ƴaƴan nan da kuke tabanni Allah ya ce ba ƴaƴanku bane su ba ƴaƴanku bane su zalikum qaulukum bi afwahikum Allah ya ce wannan maganar da kuke faɗi kuna faɗi ne da bakunan ku zalla amma ba gaskiya bace amma shi ko Allah wallahu yaqulul haqa Allah yana faɗin gaskiya ma'ana abu na farko da kuka faɗa a ƙarƙashin wayannan ayan a ƙarƙashin wannan ayan mun ji abubuwa guda uku na farko faɗin cewa akwai wani mutum mai zukata guda biyu na biyu kuma zihari mutum ya kamanta matarsa da mahaifiyarsa na uku kuma mutum ya mai da ɗan wani ya zama nashi Allah ya ce duk wannan maganganun banza ne kuke faɗi ƙarya ce amma wallahu ya ƙulul haƙ Allah yana faɗin gaskiya mecece gaskiyar na farko shine ba wani mutum mai zukata biyu na biyu shine matarka daban mahaifiyarka daban sannan na uku kuma shine ɗan da ka tsinto ko aka bar maka shi ko ka sayo shi ba ɗanka bane shi wa huwa yahdi sabil Allah kuma shi ke shiryawa zuwa ga hanya madaidaiciya Allah ka shirye da mu sai ce ud'uhum li abaihim Allah sai ce duk wanda za ku kira shi to ku kira shi da sunan mahaifinsa ku kira kowa da sunan babansa huwa aqsadu indallah wannan shine abin da yafi zama mafi adalci a wajen Allah iya adalci kenan tsakaninku da Allah shine duk wanda za ku kira shi to ku kira shi da sunan mahaifinsa a ce wani dan wani kar a canza ma mutum sunan mahaifi ko da kuwa mahaifinka kafiri ne ko da mahaifinki kafiri ne Allah ya kiyaye to musulunci bai yadda ka cire sunan mahaifinka ba ko da kafiri ne shi mafiya yawan sahabban nan galibinsu wasunsu ai iyayensu menene su kafirai ne su amma sun taɓa canzawa ba su taɓa canzawa ba duk wani sahabin da kika ji an kira sunan shi an ce radiyallahu anhu shi kadai kenan to shi kadai ne musulmi babansa ba musulmi bane amma in babansa musulmi ne sai a ce radiyallahu anhuma Allah ya da su su biyu kamar a ce Abdullahi ibn Umar Abdullahi ibn Abbas Abdullahi ibn Amr ibn al-As wayannan duka iyayensu musulmai ne kuma su din ma menene musulmai ne su amma aka ce Ali ibn Abi Talib sai a ce radiyallahu anhu saboda babansa menene ba musulmi bane amma ya taba tunda sunan mahaifinsa saboda babansa ba musulmi bane wannan ita ce ka'ida ko da babanka ba musulmi bane kafircin babanka ba zai cutar da kai ba annabi ibrahim ai baban shi ba musulmi bane azara ba musulmi bane shi amma ya taba cutar da annabi ibrahim bal hasali ma a cikin halittun Allah kaf mutane in ka dauke annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama to annabi ibrahim shine mutum na biyu to ko da ko babanka kafiri ne to in ka zo za ka ce wani ɗan wani za ki ce wacce ‘yar wani ba a canza sunan mahaifi udu'uhum li aba'ihim huwa aqsadu inda Allah Allah sai ya ce fa in lam ta'lamu aba'ahum Allah ya ce in ma ba ku san iyayensu ba misali tsinto yaro akai a akan bola ko a gidan marayu aka ɗauko shi ba a san me sunan babansa ba Allah sai ce to fa ikhwanukum fid dini sai ya zamana sunayensu shine yan uwanku ne su a addini sai a ce wani dan uwan wani ba za a ce wani dan wani ba muna fahimta ko sai a ce wani dan uwan wani saboda me shi ya dauko shi ya tsunto shi a gidan marayu ko ya sayo shi a matsayin bawa to in ya sayo shi a matsayin bawa ne sai a ce wa mawalikum kenan shine sai a ce wani bawan wani ba za a ce wani dan wani ba mun gane ko to shi yasa wasu malamai suka ce in an tsinto mutum ma ba a san wane ne babansa ba sai a sa masa suna wani dan abdullahi ko abdurrahman domin ai kowa abdullahi ne kowa abdurrahman ne kowa bawan allah ne to sai a ce wani dan bawan allah shikenan kowa ya shiga ciki kowa ya babansa ya shiga cikin abdullahi ya shiga cikin abdurrahman sai a samu wani daga cikin sunayen allah sai a ce abdu abdulrahman abdulmalik duka dai sunayen cikin sunayen Allah amma dai ba za a jingina wannan ɗan zuwa ga wani wanda ba mahaifinsa ba mun fahimta ku wannan kuma kun ga yana nuna mana darajar mahaifi yana nuna mana darajar iyaye hmm. ko da bawa ne aka tsunto mutum annabi ya ce in ya jingina kansa zuwa ga wasu waɗanda ba ubannin gidansa ba ba zai ji kamshin aljanna ba ballantana kuma wanda zai jingina kansa zuwa ga wasu wanda ba mahaifansa ba musamman ma in yana ganin mahaifan nasa talakawa ne ba su da wani abun duniya to baya so a ce wani shine babansa baya so ba ta so a ce wacce ita ce mahaifiyarta saboda mahaifiyarta ba wai ba mahaifiyar kuta kunya ba ce saboda me saboda ba ta da me ba ta da kuɗi mutum ya wayi gari yana kyamatan sunan iyayensa saboda yana ganin iyayen nashi ba su da wani abu na duniya to kun ga nan musulunci ya darajanta kowa addinin musulunci ya girmama mace da haka wannan ɗabi'ar da mata suke na canza sunan mahaifi su sa sunan mazajensu wannan ɗabi'ar haramun ce ɗabi'a ce haramun ɗabi'a ce to yanzu idan ita mace ta auri gwamna sai ta canza sunanta ya koma sunan mijinta to shi kuma namiji in ya auri mace yar siyasa ko ya auri gwamna ko ya auri wata mace shi kuma sai canza sunansa ya koma sunan wa shi ma zai canza sunansa ya koma sunan matansa kenan saboda matarsa kwamishina ce ita ko saboda matarsa minista ce ita hakan yayi haka bai yi ba to kaga yadda musulunci ya darajanta mace da haka ina yan women affairs ina yan child development kaga wannan shine asalin kula da haƙƙin mace da haƙƙin kananan yara mata ta tsaya a matsayinta na babanta shine babanta yaro ma in an tsunto shi to kar a sanya masa sunan wanda ba mahaifinsa ba a bar shi a matsayin sunan mahaifinsa saboda haka kal wani ya zo ya hure muku kunne a matsayinku na mata ya ce da kowai addinin musulunci ya tozalta mace ko ya wulakanta mace in har kina ganin musulunci ya wulakanta mace kina addini bisa ganin cewa wasu dokokin musuluncin ba su yi miki daɗin bi ba wallahi wanda ma ki fita a musulunci wannan ya mafi miki sauki tunda kina ganin cewa musulunci bai baki yanci ba hijabin ma in kin sa kina ganin kawai kin sa ne kawai saboda an takura dai an matsa miki bari ki saka shi yasa zaki ce to na ware idan zan zo wajen bautar Allah zan saka hijabi amma wajen biki wannan wajen sharholiya ne namu na mu mata haka ba zan sa hijabi ba to wannan kina ganin musulunci ya takura ke daga in an je gidajen biki sai ka ji ana jira wacce na yi alola yake ban hijabinki Mm, ana jira wai wacce ta yi ta bata hijabin da za ta sa ta yi sallah Allah ya kiyaye Allah sai ya ce wa laisa alaikum junahun Allah ya ce sannan ku sani babu laifi akan ku fi ma akhta'tum bihi bisa ga abin da kuka yi bisa kuskure amma walakin ma ta'ammadat qulubukum Allah zai kama ku bisa ga abin da kuka yi na ganganci wannan tabanni kamar yadda hadisi ya tabbata cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kamar da al bukhari da muslim suka rawaito haka na al-imamu tirmidhi haka na imamu nisa'i da wasu daga cikin su suka rawaito hadisi daga abdullahi dan umar Allah ya kare da a gare su shi da mahaifinsa yace zaidu bin haritha shine wadda a nana khadija matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta bashi kyautan zaidu a matsayin bawa lokacin da ta bashi kyautansa kuma sai ya yanta shi da ya yanta shi sai iyayensa suka samu labari cewa ɗansu fa zaidu da ya ɓata ko aka sace shi aka je aka sai da shi a waje kaza kaza gashi nan a wajen wani mutum ana ce masa muhammadu sai suka taso sai suka zo suka samu zaidu suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce muna so ka ba mu dan mu mu tafi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a kira zaidu a bashi zabi in ya zabi zama tare da mu ya zauna in ya zabi bin iyayensa su tafi shikenan suka ce ka sayar mana da shi tunda kai ma sayar muku da shi akai ya ce a'a in dai ya zabi tafiya da ku shikenan ya bi ku yanzu ba an kawo shi ne a ƙarƙashin ƙangi na bauta subhanallah ala sabilin misal don in kwatanta mana ƙangin bautan ba don in kwatanta annabi da wani mugu ba kamar misali mutum ne yanzu wata ce aka sace ta aka yi kidnapping ɗinta sai aka kira waya sai aka ce ga 'yar kunan mun yi kidnapping ɗinta amma ba mu buƙatar kuɗin fansa yanzu bari mu ba ku ita a waya in ta zaɓi ta dawo wajenku sai mu sake ta ta dawo in kuma ta zaɓi ta zauna a wajenmu sai ta ci gaba da zama to sai aka ba ta zaɓi ga gidansu ga gidan bello tulji sai ta zaɓi zama gidan bello tulji to aiko ka san irin niman da take samu a gidan bello tulji ba ƙaramin nima ba ne da har za ta zaɓi zama a ƙarƙashin bello tulji sama da gidansu to kaga almuhim kangin bauta a ce an kama mutum a matsayin bawa babban abu ne kaskanci ne shi yasa musulunci baya goyon bayan wannan ɗabi'a ta slavery yawan bauta musulunci baya goyon baya shi yasa duk inda aka samu wani laifi da ake so a yi kafara sai ka ji musulunci ya ce matakin farko kafaran ka shine yan tabawa saboda so musulunci yana so bauta ta kare kowa ya zama cikin yanci yanzu nan muka karanta in mutum ya yi zihari wa matarsa kawai zihari ya yi cewa ke da mahaifiyata ɗaya kuke Allah ya ce to matakin farko kafin ka koma gare ta ka bawa idan mutum ya kashe wani da gangan ya kashe mumini da gangan aka ce ya bawa idan mutum ya yi rantsuwa da Allah bisa ƙarya da gangan cikin kafaran da aka jero masa fa kafaratuhu idamu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum sai yace aw tahriru raqaba yan tabawa a wani wajen yace falaqta hamal aqaba wama adraka mal aqaba fakku raqaba aiki na alkhairi na farko da Allah ya fara kawo shine yan tabawa to amma a ce mutum duk da wannan kangi na bauta da yake ciki ya zaɓi zama a matsayin bawa sama da ya koma wajen iyayensa ai ka san ni'ima da kwanciyar hankali da yake samu a wajen ba karami bane ba karami bane kamar i- yanzu yadda na kawo mana misali ne ai a bisa babi na zahiri duk wanda aka ce kidnappers sun kama shi kai ka san wahala yake sha amma sai ya ce ya zaɓi zama a hannun kidnappers sama da komawa wajen iyayensa da 'yan uwansa ai ko ka san yana cikin ni'ima Mm. amma ba wai muna kamanta annabi da wani bane eh kullum mu tsakaninmu da annabi Allah ya hada mu da shi ya hada mu da shi cikin rahama sai ya hada mu da shi cikin aljanna tsakaninmu da bello tulji kuma kullum addu'a muke Allah ya nisanta tsakaninmu da shi Mm. yadda yake kama 'ya'yan mutane Allah ka sa shi ma a sace shi duk sanda aka kira sunan shi ai bakar addu'a ake mishi Mm. ba wanda zai ce bella turji Allah ya saka mishi da alheri ba wanda zai faɗa haka Mm. saboda haka mu kullun addu'ar da muke yi shine ya ubangiji wa'anda ya raine su akan sata Allah ka sa su fi karfin shi su sace shi Mm. abin da ya shuka Allah ka sa ya koma kansa to kun ga yanzu ashe Zaidu ya san ni'iman da yake zama sai ya ce ma iyayensa ina ai kawai ku tafi ku banni a nan wajen suka buga suka buga ya ce ina ai shi kan ya samu wajen zama to shine sai sahabbai suka mai da sunan zaidu suka cire masa zaidu bin haritha suka koma suna ce da shi zaidu ibn muhammad suna cewa zaidu dan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma da kansa yana kiran shi da zaidu ibn muhammad to shine sai Allah ya saukar da wannan aya ya ce ud'uhum li abaihim wa aqsadu indallah kowa ya kira shi da sunan babansa in ma ba ku san sunan babansu ba to fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum sai a ce wane dan uwan wane ko wane bawan wane amma kar a ce wane dan wane in dai za a jingina wani zuwa ga wani a bisa fuska ta haihuwa to kowa a jingina shi zuwa gawa zuwa ga mahaifinsa wannan ita ce ka'ida kowa a jingina shi zuwa ga mahaifinsa to sannan za mu samu insha Allah a can gaba a cikin sura saboda Allah ya tabbatar mana da cewa Zaidu fa ba dan manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam har a gaba yake cewa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai kasance baban wani daga cikin mazajen ku ba shi yasa ƴaƴansa maza ma duk suna kananu suka rasu sannan kuma za mu riska a cikin wannan surar annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa ma ya nema ma zaidu auren zainabu bintu jahash aka ba shi aure kuma ya aure ta zama ya gagara Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam falamma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha Allah ya ce in zaidu ya saki matarsa daga sanda ya sake ta to kai kuma mun daura maka aure da ita daga sama Allah sai ce amma mun daura maka aure da ita ne likai la yakuna alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyahim idha qadaw minhunna qadara saboda kar mu'mine su dinga jin wani abu dan sun auri matan da wato yaran gidansu suka aura suka saka lokacin da suka sake su amma banda dama ka'ida in ɗanka ya auri mata to haramun ne in ku biyu ka rage da ita a duniya ba za ka aure ta ba muna fahimta ko to saboda haka shi yasa Allah sai ya ce to in Zaidu ya sake ta to mun daura muku aure da ita kun ga wannan abun ai ko al'adar mu yanzu akwai nauyi a ciki a ce yanzu ka dauko yaro tun yana karami ka raine shi har ya girma ka neman mishi aure sai ya saki matar sai kuma ka aura halal ne amma akwai nauyi eh shi yasa Bahaushe kan cewa wai akan bar halal dan kunya ko to shi yasa lokacin da Allah ya faɗa ma annabi haka to duk sanda Zaidu ya zo yake ce ma annabi Zainab ta mun kaza ta mun kaza sai annabi ya ce da shi amsik alayka zawjaka wattaqilla kai hakuri a dai ci gaba da zaman lafiya saboda abin da yake tsoro shine Allah ya faɗa masa in Zaidu ya sake ta to daga ɗakin sa sai gidanka to shi yasa in yazo ya ce masa Zainab ta yi kaza sai ya ce amsik alayka zawjaka wattaqilla ka yi haƙuri ka ji tsoron Allah ka ƙara rike matanka cikin alkhairi kar ku rabu zaman aure zaman haƙuri ne Allah ya ce amma wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhsha kana boye abinda Allah zai bayyana shi kana boye shi a zuciyarka bayan kuma Allah zai fito da shi fili shi yasa Aisha radiyallahu ta'ala anha tace inda akwai abinda Annabi zai kasa isarwa da ya kasa isar da wannan aya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ba zai isar da wannan ayan ba shi yasa ita kanta Zainabu bintu Jahshin idan matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo suka taru suka zauna a cikin gida Mm. saboda ai ɗabi'ar ku ce ta mata in aka samu mace sama da ɗaya a gida to kowace tana so ta samu wani ɓangare da take da fifiko a kan uwarta ta yadda in an tashi ma tana iya gorantawa haka ne ko ba ka ba Mm. aƙalla wata tana so ta ɗan samu aiki mai albashi tana iya gorantawa ta ce in cefa ne ya karya a gidan munin ba ni nake cikawa ba aƙalla dai tana so ta samu wani abu da tafi 'yar uwarta to in suka zo suka zauna Aisha radiyallahu ta'ala na ta ce ni ne wadda mala'ika Jibrilu ke kawo ma annabi wahayi yana cikin bargona. Hafsa sai ta ce ni ne wadda annabi ya ce ya sake ni Allah daga saman bakwai ya turo mala'ika Jibrilu ya ce kamar da Hafsa saboda ita mai azumi ce ita mai sallah ce sannan kuma matarka ce a gidan aljanna. Suna wannan maganar ita Zainab bin Dijaji sai ta ce kai kowa ta shiru a cikin ke kuma me zaki ce sai ta ce zawaje kunna ahlu kunna dukanku iyayenku ne suka zo suka aurar mu annabi da ku na nema na karba na baka amma zai ce wa zawajani Allahu min fawqil arshi ni kuma tun daga sama al'arshi Allah ya ce ma annabi na daura maka aure da da Zainab bintu Jahsh kaga ai aure na yafi na kula sisi ai mm saboda haka in ma ka ne ka ne ne da zaman jin daɗi a gidan nan ya kamata mu bararraje kafa saboda ni aure na wahayi ne daga sama mm to ai akalla dai ko da ba ɗaura mata aure daga sama ba zallan kasantuwar kawai ta zauna a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin matar aure ya ishe ta da daraja cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai matar da annabi ya aure ta bai tare da ita ba an ɗaura musu aure da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana guda yadda ake yi na aure wannan farin cikin cewa an taru ana murna cewa yau ita matar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam saboda farin ciki ko ita hadiyar ta mutu saboda tsabon farin ciki yau ga ta nan ta zama matar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wani mai kuɗi ma kika aure shi kika ji kafafa ballanta na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kika aure wata babba wani babba yanzu ai kowa a cikin ku tana so da ta samu dama za ta auri wani babban mutum ta yadda in ta zo wajen wa'azin nan sai an ware mata wajen zama na daban saboda a ce wace ce wancan saboda sai a ce matar wacce ce ba ita ce nan ba ita matarsa ce kuma galibi dama yanzu manyan mutane idan kana son shortcut zuwa ga isa wajen manyan mutane ni na ga wannan waƙi da yawa wajen manyan mutane da yawa in kana so ka wuce kai tsaye zuwa wajen manyan mutane to ka bi ta hanyar matarsa wani lokacin ma alfahari da fariyan da matar take akan dukiyar ya fi yadda shi mijin yake yi saboda haka in kana so a karfe a karfe ka lafiya lau to bi ta hanyar hajiya bi ta hanyar hajiya haka tana zuwa ce takarda ce wannan eh kai me yasa kake bin hanyoyi masu wahala waye waye ce je ka gobe da safe ka dawo shikenan gobe da safe kana zuwa zaka samu an maka stamp an yi signing kawai ka je ka mika saboda an bi ta hanyar wa an bi tare hajiya amma ta wani hanyar wani sakatare a ofis ko wani masinja a ofis takardar ka sai ka yi ta yi wata uku ba ta bal takar ba ta bal teburin masinja ba amma ta hanyar hajiya ce watakila ya dawo ya zauna abinci ne za ta zuba masa ta yana jin kanshi na dukansa ya ce to kafin ka fara cin abinci akwai wani ya kawo takarda yana da bukata kaza kaza kuma dan waje na ne shi saboda haka ga takardar nan to me yake nema a faɗa mun kawai abin da yake nema kaza kaza ne sa hannu anan shikenan sai a bashi umarni sai bi sai a bashi umarni sai bi yasa wani wani basarake wai ake masa wani karin magana ana ce wai mutane na tsoronka mata na faɗa maka wai abin nufi shine in ka shiga gari mutane kowa na ƙasa ƙasa da kansa saboda tsoronka amma mata suna faɗa maka abin da suka ga dama kuma dole ka ɗauka dole aka za ka ɗauka a waje ne sunan karen ka shi daɗe yan laɓo ɗin da ka wuce ana sun kuyar da kai ana ƙasa ƙasa amma a gaban matarsa fa sunan shi yan laɓo sunan shi ba yan laɓo ba da kinki mai mara rawaninsa a matsayin shi na sarki sai ta ce masa bebi me ma'anan bebi ba jariri ba kuma haka zai amsa Allah ka samu wani lafiya saboda haka Zainabu bintu Jashin tana fariya da wannan kuma ai wannan ma ya isa zama abin alfahari ai amma Allah sai ya ce saboda rahamar Allah sai ya ce in ma kun kira sunan wani da sunan wani da ba mahaifinsa bisa kuskure babu laifi walaysa alaikum jinahun fima akhta'tum bihi duk abin da kai bisa kuskure babu laifi amma Allah ya ce walakin sai dai abin da Allah zai kama ku da shi shine ma ta'ammadat qulubukum abin da kai da gangan wa kana Allahu ghafurur rahima Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne shi yasa Allah yake fadi a cikin wato suratul baqara rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah karka kama mu da laifin da muka yi bisa kuskure ko kuma bisa mantuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma Allah ya dauke ma al'umma ta abu uku abinda suka yi bisa kuskure da abinda suka yi bisa mantuwa da kuma abinda suka yi wato ainihin bisa tilas an tilasta musu an wajabta musu cewa dole su yi sai suka yi ba a raɗin kansu ba ba bisa son zuciyarsu ba to Allah ya dauke musu wannan abu to saboda haka wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya ce Allah mai gafara ne Allah kuma mai jin kai ne in kun kira sunan wani da sunan da ba na mahaifinsa ba bisa kuskure Allah ya yafe muku amma yanzu da kuka san wannan kuka san ga mahaifinsa to a canza masa suna ya koma sunan mahaifinsa a canza mai suna ya koma sunan mahaifinsa wannan shine abin da ya fi dacewa da shari'a ta ta musulunci Allah madaukakin sarki ya samu dace na'am Allah sai ya ce annabiyu aula bil mu'minina
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا na'am وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا إلي arsalna alaihim فأرسلنا عليهم ريحا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا ال- ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار نعم وكان عهد الله مسؤولا masha Allah to na ga dama sauran minti uku ne ya rage mana to shi yasa na bar shi ya cika ce mana shi da karatu kawai insha Allah Allah ta'ala ya samu dace wannan ta rubuta takarda tana cewa a taya ta da addu'a saboda wasu matsaloli da suke damunta to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yi miki wannan matsala sauran al'ummar musulmi baki ɗaya da suke cikin matsaloli duka Allah ya yi mana matsalolinmu Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya sanya albarka da alkhairi cikin rayuwarmu Allah ya sanya albarka a cikin gidajenmu ya sanya albarka a kasuwanninmu ya sanya albarka a sana'o'inmu ya sanya mana albarka a rayuwarmu ya albarkace mu ya albarkaci rayuwarmu ya albarkaci gidajenmu baki daya Allah ya mana albarka baki daya abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah shi yafe mana wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته